تعدون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون منافقين كسر annabi loto wadda ya yi zamani da annabi ibrahim kusan akwai ba rata tsakanin garin da annabi ibrahim yake da garin da shi annabi loto alaihi salatu wassalam yake shi yasa ma za mu gani a cikin wani karatun lokacin da Allah ya niyan halaka mutanen annabi Lutu kafiransa sai da mala'ikun su mala'ika Jibrilu suka biyo ta garin annabi Ibrahim suka masa bushara da zai samu annabi Ishaq a suke cewa wa min wara Ishaq a yaƙo bayan ya ga ɗansa annabi Ishaq zai gama ɗan uwan ɗan ɗansa ma'ana jikansa yaƙubu ɗan annabi ishaqa wannan shine yake nuna mana cewa annabi lutu da annabi ibrahim akwai makwabtaka akwai dangantaka tsakaninsu sun yi zamani guda ɗaya to annabi lutu allah ya jarrabe shi da waɗannan miyagun mutane da wadda suka fara wannan mummunan aiki a duniya shine liwatsi wadda yana daga cikin aiki wadda Allah ake Allah wadai da shi a duniya gaba daya wadda hukuncinsa an kama mutum kisa ne saboda muninsa to shi wannan liwatsi annabi lutu yana musu wa'azi a kansa yana cewa a tatuna zukurana min al'alamin yanzu ku masu aikata wannan mummunan aiki fa zai kai wa maza a cikin mutane wata zaruna ma kalaka lakum rabbukum kuna barin abin da Allah ya halitta muku na daga min azwajikum daga matekunku wadda su ne ya halatta ku kusace su su din ma ta gabansu kuna bari kuna zuwa maza ta dubura bal antum qaumun adu Allah ce balbari ku dai qaumun mutane ne adu da masu ƙetare iyaka kuna barin abin da Allah ya halatta muku na mata ta hanyar aure kuna afkawa kuna aikata luwaɗi wanda yake haramu to wannan yana daga cikin wa'azin da annabi lutu ya yi wa ainihin mutanensa sai suke ce masa ƙalu la'in lam tantahi ƙalu la'in lam tantahi ya lutu da takunan na minal mukurajin ƙala inni li'amarikun minal ƙalin rabbi na jini wa alimin ma ya malu
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين da ya musu wannan wa'azi na hana su wannan mummunan aiki sai suka ce la'illam tantahi ya loto kai annabi lot idan baka hannu ba akan gabarin inkari akan akan abin da muke yin nan la takunan min al-mukrajina min baldatina za ka kasance daga cikin wanda za mu kore su mu kore su mana daga wannan gari namu mana inda ya muka musu da wannan wa'azi akan su bar wannan mummunan aiki to za su kore shi a garin qala sai shi annabi lutu yace inni li'amalikum min alqalin ni dai dangane da wannan aiki da kuke mummunan aiki ina daga cikin masu kin wannan aikin ina ina Allah wadarai wadarai da wannan aiki da kuke yi sai gaya musu haka to daga nan sai fuskanci ubangiji tunda ya musu wa'azi sun kiji sun ce za su kore shi a wannan gari din saboda abin da yake musu na wa'azi sai yake cewa rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun ya ubangiji ina roƙonka ka tseratar da ni wa ahali da mutanen gidana wadda suka yi imani da ni mimma ya amaluna daga abin da suke aikatawa min azabihi ma'ana ka kubutar da mu daga azaban wannan mummunan aiki da suke aikatawa Allah ya ce fanajjaynahu fanajjaynahu wa lahu ajma'in illa judan fil ghabirin ثم دمرنا الآخرين فنجيناه وآله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين Allah ya ci gaba da ba mu wannan kissa ta annabi Nuhu. Da annabi Nuhu ya roƙi Allah, Allah sai ya amsa roƙonsa ta yadda ya samu tsiron shine sai aka turo su mala'ika Jibrilu suka zo a siffan samari su kuma mutanen annabi lutu tunda sun ga samari a gari to fa sun samu abokanan ainihin fasadi kenan shikenan suka shigo a kyawawan mutane suka zo gidan annabi lutu to ita akwai matarsa wacce take bata imani da shi ba wadda a nan za a gaya mana illa a juzan filgabirin bayan an tseratar da su mutanen annabi lutu ɗin kenan sai ta ba da labari cewa ba yau mai gidanta ya yi bakin samari kyawawa to inda rana ne daman takan hura kaman hayaki haka sai ya tashi alaman cewa akwai baki inda dare ne kuma a hura wuta da shi kenan su kuma da suka ji an yi bakin samari to hankalinsu sai tashi sai maza gidan annabi lutu to da suka zo suna ta cincirindin sai sun shiga gidansa saboda wannan samari din shi kuma annabi lutu hankalin sai tashi shi bai san mala'iku bane tunda sun zo a siffan mutane samari kyawawa suna cewa yanzu za ku kunyata ni a tuzuri fi daifi alaysa minkum rajulun rashid yanzu za ku kunyata ni akan baki na da suka zo mini yanzu babu wani mutum guda ɗaya a cikin ku mutumin kirki da zai taimake ni hana ni ya hana ku aikata wannan aikin sai suna cewa ai ka san me muke so shine sai yake cewa haula'i banati ga ‘ya'yana nan mata ma'ana in ba ku su a ɗaura aure ku kusace su a nan wasu malamai suka ce ya yi maganin ‘ya'ya a matsayinsa na annabin Allah uban al'umma kowaye a garin duk mace ‘yarsa ce to ma'ana ga ‘yan mata a gari ku nemi izini mana a baku ku aure su an yabi suka ce su dai ba sa bukata to da cincirin don yayi yawa hankalinsa ya tashi baƙi suka ga irin abinda waɗannan 'yan gari suke yi sai suka ce masa ya kwantar da hankalinsa ba abin da zai faru su manzanni ne daga Allah to nan ne ya fara samun nutsuwa a zuciyarsa sai suka ɗauki ƙasa sai suka jefi mutanen da suke wajen gaba ɗaya sai suka makamci to daga nan ya fara samun kwanciyar hankali sai suka ce masa ya kwantar da hankalinsa ai su mala'iku ne kuma Allah ya aiko su akan za a halaka mutanen nan sai ringa jin daɗi ya ce yaushe ne ne suka ce ai lokacin asuba za a yi sai yake cewa to me yasa ba za a halaka su yanzu ba ai da sai a halaka su yanzu da yake wannan lokacin bai yi ba sai a suka ce masa alaysa subhu bi qarib ai kai hakuri ai asuban ma ta kusa za a yi shikenan sai aka umurce shi da shi da jama'arsa da suka yi imani da su fita garba to kuma sharadi kada su waiwaya baya su ga abin da za a yi na azaba wa mutanensa shi kenan da aka fita har ita wannan matar ita ma ta fita to wasu malamai suka ce saboda damun ba ta da rabon tsira din to ita tana daga cikin wadda ta waiwaya din shi ne Allah tabaraka ta'ala yake magana akan halaka su din to shi ne ƙur'ani yake cewa falon ma ja amurna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim jaratan min sijjin mamdudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min zalimina aminani bi ba'id to Allah ya ce da al'amarin mu ya zo din yadda aka musu mala'ika jibrilu ne ya ɗauki fiffikensa ya sa a ƙasan ƙasar su ɗin da ya sa a yi caki ƙasar sai aka ɗaga su sama duka gaba ɗaya sai da aka yi sama da su sannan sai aka kifa su ba aka kifa su kuma aka bi su da ruwan duwatsu na jahannama sannan aka ainihin halaka su da wannan halakawa shi ne Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a wancan walamma ja'urna ja'alna aliha sabila saman ta sai da ta dawo ƙasa sannan aka yi musu wannan ruwan duwatsu ruwan wuta aka halaka su har sai da duk wadda suka fita maganin sai da wannan duwatsun suka bi su suka halakar da su a inda suke din gaba ɗaya shi ne Allah yake faɗa a nan fanajjainahu wa alahu ajma'in sai muka ainihin kubutar da shi annabi lutu wa alahu da mutanen gidansa kamar yadda muka faɗi ɗazu daman kafin ma su zo su ne baƙin annabi ibrahim da suka fara zuwa wajen sannan wadda da ya gansu ya ce ƙaunin munkaru dinnan cewa to ga kunan baƙi kun zo amma ban san kofa shine da yake mutum ne mai karamci annabin Allah ya shirya musu liyafa ya yanka musu dan mariki ya soya musu shi sai ya ga a yace bismillah su ci sai ga hannayensu ba sa isa cikin ƙwaryan abinci din sai ki cewa to ya aka yi ba ba ci ko dai ba mutane ba ne kam ko ne ne da shi ne da ƙarshe suka ce masa ai su mala'iku ne sun zo su masa bishara cewa zai samu ɗa shi ne annabi ishaƙa bayan ishaƙa ma zai samu ɗa ainihin jika kenan shi ne annabi yaƙob shi ne da ya gaya wa matarsa sarra sai ta tana ta murna sai ta dariya ta ce yanzu tsohuwa za ta aihu don a lokacin ta kai kusan shekara kusan casa'in haka yi wannan abu shi ma annabi Ibrahim ya haura shekaru 90 din tana da kusan 90 shi kuma ya haura 90 din a wannan lokacin har take cewa yanzu tsohuwa za ta aihu aka ce ai za ta aihu bayan ta ga ɗanta ma har jikan ta sai ta gani to shine bayan an masa wannan sai suke cewa to za su sallama da shi za su tafi wajen mutanen ƙaunin Lot za su halaka su sai annabi ibrahim hankalin sai ta yi sa'a a cikin garin fa akwai annabi lutu fa za ku halaka su akwai annabi lutu fa a ciki sai dai suke ce masa nahnu a'lamu biman fiha ai mun fi ka sanin wanda yake cikin garin mun san annabi lutu ai shi za mu je mu yi aikin sa ne eh inna fiha lut yake ce musu inna fiha lut garin ba akwai annabi lutu ba ita na hannu alim mafiya lam najiyannahu wa alahu illa mar'atahu kanat min al-ghabirin ai za mu tsiratar da shi shi kam da mutanensa da suka imani sai dai matarsa ne tana cikin wanda za a halaka to a can wancan karatun ake faɗin wannan to nan da sai suka tafi suka je suka same su kamar yadda muka yi bayani to anan duk qur'ani da yake ya fassaɗi kistar wadihan a wajen surare to a nan kaman ana tafiya ne kawai a ringa faɗa cewa sun ƙaryata mun halaka sun ƙaryata mun halaka to sai in ka je karatun a wani waje ne zai gaya ma ya aka aka halaka su ɗin ya abun ya faru to shine do sai an bi wa surare to amma a nan kawai cewa ya farjinahu wa alahu ajma'in illa ajuzan fil gabirin sun madambar na lafari sai muka halaka sauran kawai ba a faɗi yadda aka halaka din ba wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzari wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin Allah ya ce wa amtarna alaihim matara sai muka musu ruwa na duwatsu iyakar ruwa to da yake ruwa abu ne na rahama Allah ya ce ya yi musu ruwa to an san ko ruwa rahama ne a yi ce wa amtarna alaihim matara sai a gaban ne zai ce fasa a matarin munzari kai amma ba wannan ruwan kan da aka yi wannan ruwan ya yi muni ruwan da aka yi wanda aka musu gargaɗi ba su jin nan ba nan an gane cewa kenan ba ruwan rahama ba ne ruwan duwatsu ne na azaba kenan fasa a matsalar munzari inna fi zalika la'aya inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim فساء مطر المنزلين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله سيجي عمل إر الروم أو نجيما يفتاتوا فلما رأوه عارضا مستقبل توديتهم قال قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به عليم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم to nan ma an faɗi yadda aka yi musu ɗin sun ɗauka ainihin girgije ne na ruwa da sauransu amma sai zama ruwan azaba ne a kansu na duwatsu inna fi zalika la'aya Allah ya ce hakika akwai aya abun lura abun izina a cikin kissan nan ta annabi lotu ga mutanensa tunda an ji irin miyagun ayyukan da suka aikata an ji irin wa'azin da ya yi musu an ji kuma irin ansan da suka ba shi to wannan duka wa'azi ne ga al'umma gaba daya a ga yadda shi annabin Allah abin da ya hana su to kai kokari ka hannu da irin abin da aka hana mutanen annabin mutum ba in ka hannu ka samu tsira saboda mutanensa da basu yi wannan aikin ba Allah ya ce fanajjena huwa mun ma'ahu mun tsiratar da shi wa'alahu da mutanensa mun tsiratar da shi kaga ba su wannan mummunan aikin ba kenan ga abin da ya same su sannan idan ko baka ji wa'azin ba baka dauki darasin ba ka aikata irin aikin su to fa ka shaurari abin da ya same su kai ma kuma zai same ka tunda mun ji wa amtarna alaihi hijaratan min sijjin an waje ma duka ko nan kuma wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin to duka in mutum ya aikata irin wannan mummunan aikin to abinda aka musu na sakayya fa shi ma ya sani irin wannan sakayyar za ta iya bin sa to shine Allah yake cewa to akwai abu izina a cikin wannan kissa alura wa ma kana aksaruhum mu'minin kuma mafi yawa daga cikin mutanen annabi lutu in ji Allah yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa ba su imani ba duk da wannan wa'azin da aka musu wa inna rabbaka sani ubangijinku kuma lahul azizu wallahi shine mabuwayi wanda yake yake da ikon azabta kafirai ba su imani ba kamar yadda ya azabta kafiran annabi Lutu ya azabta kafiran annabi Musa ya azabta kafiran annabi Ibrahim da annabi Nuhu da sauran annabawan nan da muka faɗa shi wannan ubangiji shi yake da ikon azabta su kuma arrahimu kuma shi wannan ubangiji shine mai jin kai ga muminai wanda suka imani kamar yadda ya jin kan muminan annabi Ibrahim annabi Musa annabi Nuhu da su annabi Lutu din Allah ya ce mun tsirkar da su wannan ubangiji shi yake da wannan iko كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين آه wannan issa ta annabi ludu ta kare ana sai aka zo issar annabi shu'aibu wanda ita ce issa ta ƙarshe a cikin issan da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabawa guda bakwai a cikin wannan sura shine issa ta ƙarshe ya fara masa na annabi Musa ya zo ya masa na annabi Ibrahim ya zo ya yi masa na annabi nuhu ya zo ya yi masa na annabi salihu su annabi hudu duka da ya yi na annabi lotu duka ya yi masa wadda karkashe ya zo zai yi masa na annabi shu'aibu yanzu to a nan idan muka duba su sauran annaba su annabi hudu su annabi salihu su annabi nuhu duka ya ce akuhu akuhu dan uwansu to amma da yazo dan annabi shu'aibu anan akan mutanen laika sai yace kazzaba ashabu laika mutanen sassar sassar iya wato wanda wurin su suna da bishiyoyi da suke sarkake da yawa a yankin wannan wurin su laika din to shine ake ce musu ashabu laika ma'ana ma'abota bishiyoyi wadda suke masu sarkakiya shi annabi shu'aibu an aiko shi ne zuwa ga mutane guda biyu akwai ashabu laika akwai madyana ashabu madyana su madyan su ne wadda ƴan uwansa na jini su madyana amma ashabu laika ba ɗan uwansa ne na jini ba shi yasa nan da aka yi maganansu sai aka ce isqala lahum shu'aibu annabi shu'aibu sai ya ce musu ba a ce isqala lahum akuhum shu'aibu ba su ashabu laika kenan sai in an zo maganan mutanen madyana to anan ne ake maganan annabi shu'aibu a ce dan uwansu sai ka ji qur'ani ya ce wa ila madyana akahum shu'aiba saboda su madyan su ne ‘yan uwansa na jini to shi an aike shi ne zuwa ga mutane guda biyu su ashabu madyan da kuma ashabu laika to amma yanzu nan ana magana ne akan ashabu laika wadda suke ma'abota karkakiya su madyan garin an ba shi suna ne da sunan wadda ya kafa garin shine Madyan ibn Ibrahim shine wadda yayi garin Madyana inda aka aiko annabi Su'aibu wanda yake dan uwansu tsakanin ita Madyana da ainihin Misra inda aka aiki inda tsakaninta da Misra tafiyan kwana takwas ne tsakanin madiyana da ainihin misra kuma shi annabi shu'aibu su mutanen laika yadda aka halaka su daban kuma yadda aka halaka mutanen madiyana ma daban to yanzu ana maganan kan aiko shi zuwa ga mutanen laika ne mutanen sarkakiya da bishiyoyi Allah yake cewa su ma sun ƙaryata annabinsu isqala lahum shu'aibu yayin da shi annabi shu'aibu yace musu ala tattaquna Allah shin ku mutanen laika ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni fa manzon Allah ne amintacce gare ku wanda yake amintacce akan sakon da Allah ya bashi fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa atiuni ku yi min biyayya kuma a cikin abin da na umarce ku da shi a cikin wannan isar da sako wa ma as'alukum alayhi min ajr kai shi وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين shi annabi shu'aibu ya gaya musu su mutanen laika ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma min ajrin babu wani lada as'alukum da nake roƙonku alaihi akan wannan isar da sako in ajriya illa ala Allah iyakan dai ladana ni ya tabbata ne bisa rabbil alamin ubangijin talikai shine ainihin zai bani ladan isar da sakon ba ku ba abinda nake so da ku dai kawai ku imani ku أو القيل ولا تكونوا من المخطرين وزنوا بالقطاط المتقين ولا تبغضوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين سوء أصحاب ليكا da Allah ya aiko annabi Shu'aib zuwa gare su ya faɗi su ma menene laifin su saboda dukkan annabawan in sun zo wa'azi wa'azin su zai nuna ma menene laifin mutanen su za su kira su akan laifin da suke aikatawa na saba Allah tabaraka ta'ala bayan rashin imani to anan su yace musu auful kaila ku cika ma'auni idan kuka zo yin awu ku cika awu kaga kenan suna daga cikin al'ummar da ba ta cika awu wala takunu min al-muksirin kada ku kasance daga mutane wanda suke tauye mudu kada ku yi wannan wailul lil mutaffifin alladhina idza qtalu 'ala an-nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yadhunnu ulaika annahum maqrufun to da haka ku cika mudu kada ku tauye mudu wa ziyumil qistasil mustaqim sannan ku yi gwajin ainihin ma'auni na keli ya zama ku daidaita shi kar ya zanto idan ku ta bangaren ku ne ku ainihin rike shi idan za ku ainihin auna wa mutane ko za ku gwada keli akan abin nan ya zama kun rike shi yadda za ku samu amfani za ku cutar da wanda za ku abu to mana duka dai ku daidaita wannan wala taqasu nasu ashiyahum kada ainihin ku wato taqasu nasa ku naqasa wa mutane ku tauye musu ashiyahum kayayyakin su abin da ya shafi wajen awo din wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada kuma ku zamto masu barna fil ardi a cikin ƙasa mufsidina alhalin ku kuna mabarnata kada ku yi wannan to kaga ya gaya mana future yadda mutanen me akan me suke menene laifukan su kuma duka kamar yadda muka faɗa a cikin kisoshi ana faɗa ne fa don mu mu ji mu gano laifukan kuma mu tsare kanmu daga wannan laifukan
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المتحرين
ولا تأسوا في الأرض المفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين سي يساك تيمسو واتقوا كجزورا الذي خلقكم وبنجد من دي هالتشيكو وسني شيني هالتشيكو كجزورا سا والجبلة الأولين da kuma halittar da ya halitta ta farko iyayenku da kakanninku a nan an yi magana da jibilla asali kamar daga jabal daga dutse saboda shi dutse abu ne wanda yake da tsauri yake da tauri to sai ya zama halittan ɗan adam idan ta zamto ta ciza to sai ta zamto kamar dutse din ana cewa duwa a menene wa inna min menene da yake maganan kaswa na qalb wato bushewan zuciya sai ce wahiya kal hijar aw ashaddu qaswa wato zuciyar dan adam idan ta bushe sai ta zama kamar dutse sai Allah ya ce kai ta fi dutse ma bushewa saboda wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar ai a cikin duwatsu duk da tsaurinsu ana iya samun dutse ma a samu ruwa a jikinsa kaga kenan duk tsaurinsu ai ya bada wani abu mai sauki sauki mai ni'ima duk da ainihin tsaurinsa shi dutse din kenan dan adam idan yayi muni shi ya fi dutse ma bushewa shi yasa in ba haka ba ya Allah zai aiko annabawa ga mu'jizozin suna gani amma su nemi mu'jizozin da kansu su kafiran a ba su kuma su yin imani kaga yi bushewar zuciyarsu ta fi na dutse ma kenan to anan Allah sai ya ce wal jibillatul awwalin su ji tsoron ubangijin da ya halicce su da kuma wanda ya halicci manyan halitta wanda su ma suka yi tsaurin taurin kai suka yi imani kamar yadda ainihin duwatsu suka yi tsauri to kuma Allah sai sifanta abun kaman da haka kala ukun wal jibil da tarawali qalu sai suka ce su mutanen annabi shu'aibu suka gaya masa suka ce inna ma anta min al musahharin kai kai dai muna ganin ka kaman kana daga cikin mutane wanda aka dimutar da hankalin su aka sihirce ainihin hankalin su wa ma anta
anta illa bajarun mithluna وإن ظنك لمن الكاذبين فأسكر علينا كذبا من السماء إن كنت من الصادقين
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين سيسوك سيمسا ai wa anta illa basharun misluna kai ba kowa bane kai ma mutum ne dan uwanmu wa inna zunnuka mu kai muna zaton ma muna zaton ka dangane da kace Allah ya aiko kan nan muna zaton ka minar kazimina kana daga cikin mutane wanda suke masu karya sai su ga masa haka sai suka sake cewa kuma fa asqit alaina kisran min as-sama in kunta min as-sadiqin kai in da gaske kake Allah ya aiko ka ka sa a fado da mana da wani yanki daga saman nan wani saman nan a yanko ta ta fado akan mu in kai sakon da Allah ya baka gaskiya ne kai annabin Allah ne kaga wannan zuka kaman tasliya ne ana ba wa annabi Muhammadu hakuri ne irin maganganun da kamurai su gaya masa a karatunmu na can baya to ana ta karanta masa irin wannan kisoshin ne saboda ya samu nutsuwa a zuciyarsa cewa ba shi kadai ake gaya ba an gaya wa ɗan uwansa annabawa ma an gaya musu shi yasa Allah yake ce masa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala ta'jil wala ta'jil lahum ya rasulullah kai hakuri kamar yadda ulul azmi minar rusul manyan manzannin nan suka yi haƙuri akan irin abin da aka musu na wulaƙanci da cin zarafi kai ma ka yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri ka ji Allah yana ce musa wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhi kai haƙuri haƙurin naka nan kai haƙuri ya rasulullah haƙurin ka bai kasance ba sai dan saboda Allah tabaraka wa ta'ala kada kai bakin ciki dangane da abin da su waɗannan kafirai suke ma to haka kenan ana gaya masa iskan annabawan ya ji su ma ya suka yi fama da mutanensu saboda haka za ka ji ƙur'ani yana cewa na na ƙusu alaika na ba'ahun bil ko kuma ka ji ya ce na ƙusu alaika minan ba'in rusuli ma musabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu mau'izatun wal qur'anil mu'minin rasulullah muna kissanta ma labarukan annabawa da suka gabata dalilin da yasa muke baka labarin su saboda zuciyarka ta tabbata akan sakon da muka baka ka sani cewa abunda aka ma su ma an musu kaga ai sun gaya masa cewa cewa in wannan ƙur'ani gaskiya ne in aikan da Allah ya masa gaskiya ne to menene suke ce masa in kana haza huwa al min indika in kana haza huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw utina bi adhabin alim kaga shi ma sun gaya masa sun ce masa in dai abin da yake gaya musu shi annabin Allah ne abin inda gaskiya ne to a musu ruwan duwatsu daga sama to kaga wayan nan ma sun ce in annabi shu'aibu gaskiya ne shi annabin Allah ne a yanko wani yanki daga saman nan a faɗo musu da shi to duka wannan kafirai sun yi wannan to duka Allah yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yayi hakuri bisa irin abubuwan da aka faɗa masa فأسقط علينا كسما من السماء إن كنت من الصادقين قال قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذابهم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم شكرا sai Allah tabaraka wa ta'ala ya abun nan qala rabbi adam ko qala sai shi annabi shu'aibu yace rabbi ubangiji na a'lamu bima ta'maluna ayya san abunda kike aikatawa fa yujadikum bihi zai saka muku da duk abun da kuka yi to fa kazzabu sai suka sare bantar da annabi shu'aibu suka faran zamaninsa فأخذهم عذاب يوم الذلة sai azaban nan ta ranar inuwa ranar lema sai ta kama su su ma abin da aka musu da azabar ta zo an tabbatar za a musu azaba sai aka aiko musu da wani mummunan zafi zafi ya zama duk inda suke zafi yana da musu ba za su iya zama a ɗakunansu ba saboda tsananin zafi ko ina suka shiga zafi shi kenan sai an kawo musu wata inuwa da aka kawo musu inuwa sai daga farko inuwar ta yi kamar ta yi sanyi to shi kenan sai suka ringa taruwa suka ringa taruwa a wannan wajen suna ta irin yan uwansu suna cewa a zo ga jima an samu lema an samu inuwa an samu inuwa wannan zafi da ake ciki to sai da suka gama taruwa gaba daya sai aka girgiza ƙasa aka musu wata iska ita ma sai ta halaka su to wannan shine aka yi wani girgije kenan aka sako musu da shi ba iska din ba girgije daga sama na wuta aka kawo sai aka tarwatsa su da shi to kaga kenan abinda suka ce fa asqit alaina kisfan minas sama shine aka musu sai a yanko musu wani girgije daga sama na wuta bayan an tattara su a wannan inuwa din sai aka halaka su shi yasa ake so mutum ya kiyaye bakinsa kan faɗa Allah ya min kaza in kaza ne Allah ya min kaza shi Allah ba a wasa da shi ba ya wasa fir'auna ai shi da kansa yasa aka dumme da shi a cikin ruwa shi ma lokacin da mala'ika jibrilu wata rana ya zo a siffar mutum ya zo fadar jibrilu amnan fadar fir'auna da ya zo ya same shi suka gaisa bai san abin nan ba ya ce yana so ya yi wa ainihin fir'auna tambaya yace ni ina hukuncin yanzu bawan da ya butulce wa ubangijinsa ya butulce masa ya butulce masa har yace yana daidai da shi me hukuncin wannan bawa shi fir'auna bai gane da shi ake ba sai ta dariya sai ce ka bawa bawan da ya kai wannan matsayin ka ai ba maganin sa banda abdul ya shi a cikin ruwa shike nan jibrilu sai ban kwana to ya faɗi abin da za a masa to shine dalilin da aka zo masa azaban sai aka sa shi aka dulmiyar da shi a cikin ruwa ne to kaga waɗannan ma sun ce fa asqit alaina qisman minas sama kuma gashi abin ya zo ya same su shi sa ba a so mutum ya ringa wa kansa musamman mummuna abu ya ringa faɗa wa kansa ya ce Allah in kaza ne Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza ba a so saboda shi ubangiji baya wasa ba a masa wasa Allah ka yi mutiya to wannan shine fa akaza ma babu min zulla sai wannan azaba ta ranar inuwa sai ta kama su su aka halakar da su a wannan lokaci din نعم إنه كان عذاب يوم عظيم إنه cewa shi dai kana azaba yawmin azim ya kasance shine azabar wato ta rana wacce take mai girma wannan ranar da aka halaka su din inna fi zalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim don sun fake a wannan inuwar bayan zafi tsananin zafin kwana bakwai aka yi sai da aka tattara su suka yi kwana bakwai ɗin sannan jirgin ya zo ya halaka su ɗin inna kana azabar yawon azim inna fi zalika la'aya haƙiƙa akwai aya abun izina abun lura a cikin iskar annabi shu'aibu tare da mutanensa ashabu laika ne wama kana aktsaruhum mu'minin sai dai mafi yawa daga cikin su ya rasulullah ba su imani ba wa inna rabbaka sani ubangijin da kuma lahuwal aziz wallahi shine mabuwayi wanda yake azabta kamurai kamar yadda ya azabta kamurai annabi shu'aibu nan arrahim kuma mai jin kai mai ga mu'minai kamar yadda ya jin kan mu'minan annabi shu'aibu wanda suka imani ba a halaka su ba وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين yanzu an zo gaba ɗaya kenan an gama kisoshin annabawa guda bakwai an faɗi halayensu wajen kiran mutane da kuma halayen mutanensu da irin laifukan da suka yi duka an faffada saboda ya zama izina ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su kiyaye mun ji abubuwa da yawa a cikin waɗannan kisoshi ɗin kuma rahama ta ubangiji da ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallama mu duba mu gani a cikin kafiran nan za ka samu abin da ya sa aka musu wannan azaba a cikin wannan al'umman za ka samu mutum ɗaya yana yin duk abubuwan al'ummatan gaba ɗaya mutum ɗaya al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka same shi yana yin jina ka same shi yana luwaɗi ka same shi yana ƙarya ka same shi yana cin amana ka same shi yana tauye muru duka waɗannan abubuwan da al'ummatan nan suke yi mutum ɗaya al'umma manzo Allah yana yin su amma saboda rahamar da Allah ya ba mu na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu amanar cewa wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim duk abin da muka yi na irin waɗannan laifukan da Allah ya rinka kifa mutane ya rinka musu ruwan wuta na azaba dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama mu ba za a mana irin wannan ba to wannan kadai ya isa mu gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya zama rahama gare mu ya zama amana gare mu wannan kadai ya zama wajibi mu gode masa sannan za ka samu cewa su waɗannan al'ummatai da suka gabata ba su samu damar da mu muka samu ba yanzu za ka samu duka wannan laifin kana mutum yana yin su rana ɗaya in ya ce astaghfirullah Allah na tuba ba zan sake yi ba shi kenan munanan ma sai Allah ya ninka masa ya zama kyawu ba wanda ya samu wannan sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat haka Allah ya nuna ko idan aka tuba aka yi aiki na gari duk munanan ma da kai Allah sai ya canza su a lahira su zama kyawawa wa ya samu wannan in ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sai kaga wajibi ne mu rinda tuna irin wannan ni'ima ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu rinda gode wa Allah da ya zamanto mun samu kanmu cikin wannan al'umma to yanzu wannan kisoshin duk sun kare a nan wannan sura guda bakwai na annabawa guda bakwai sai Allah sai sake dawo da maganan alqur'ani yace wa innahu latanzilu rabbil alamin a can baya ƙur'anin ya gaya mana cewa suna cewa su kafirai wa ƙalin lazina kabaru laula unzila alaihi alƙur'anu jumlatan wahida ko Allah ce ka zalika musabbita bihi fu'adam wa rattalnahu tartila cewa kafirai suna cewa me yasa ba za a saukar da wannan alƙur'ani sauka guda ɗaya ba kamar yadda aka yi wa attaura da linjila in dai alqur'ani gaskiya ne kamar attaura yake kamar linjila ai da shi ma sai a saukar da shi sauka guda ɗaya duk da cewa ba su da ilmin cewa alqur'ani ai an mai sauka guda ɗaya shine lokacin da aka saukar da shi a baitul izza ai sauka ɗaya aka masa duk qur'anin gaba ɗaya inna anzalnahu ay Allah ce ko fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khayrun min alf shahr kaga inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin wannan duka an saukar da shi sauka ne guda daya to daga baitul izzan ne malaika jibrilu zai dauko ya ringa bawa shi annabin dangane da abun da ya faru da dalilan da zai sa a kawo shi to nan ne aka dinga kawo shi jifa jifa jifa jifa har tsawon shekara 23 amma wancan karon bugu ɗaya aka saukar da shi na inna anzalna min qadri din kenan to shine Allah yake ba wa kafiran ansa anan da suke cewa alqur'ani ba daga Allah bane to shine Allah yake wa innahu latunzilu rabbil alamin wannan alqur'ani fa saukarwa ne daga rabbul alamin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne kirkira alqur'ani ba ba wayan su ne suka taimaki annabi wajen samar da alqur'ani ba a'a la tanzilu rabbil alamin sannan kuwa nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine mala'ika jibrilu shine nazala bihi shine ya sauro da wannan alqur'ani kaga wannan Allah ya ƙara tabbatar wa kafiran duniya su sani cewa wannan alƙur'ani daga Allah ne Jibrilu ne ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala qalbika kuma mun saukar da shi bisa ainihin zuciyarka saboda ita zuciya ita ce sayyidul a'da ita ce shugaban dukkan gabobi gaba daya idan ta samu alheri dukkan jiki ya samu alheri idan ta rasa alheri dukkan jiki ya rasa alheri don haka wannan littafi mu muka saukar da shi inji Allah ta wajen jibrilu ya kama shi ya sa ma shi a kirjinka wanda shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kokari yana abun nan wai kada ya manta shi sai Allah ce masa sanukur uka falatan sai ko za mu karantar da kai wannan littafi kuma ba za ka manta shi ba shi yasa a wani waje kuma yake cewa inna hadha la fi suhufi luni sufi ibrahima wa musa wannan alqur'anin fa yana cikin littafin mutan farko annabawan da suka zo kafin annabi to wannan littafin yana tare da irin littafansu an bawa sai Allah yake cewa sufi Ibrahim wa Musigo a cikin yana tare da littafin su na Annabi Ibrahim da ainihin at-Taura na Annabi Musa duka yana ciki zaka ji yana cewa shar'a lakum min ad-dini ma wasabi nuhan wallazi auhayna ilayk wa ma wasayna bihi Musa wa Isa ko wa Musa wa Isa duka za ka ji ƙur'ani yana tabbatar da cewa wannan littafin yana da alaƙa da littattafan da suka zo kafin shi to shi ne Allah ke tabbatar da shi a nan don ya doke maganansu da suke cewa waƙalar lazi na kafaru laula nuzila alaihi ƙur'anu jumlatin wahida aha wa innahu lafi lafi zuburi zubur al-awwalin bilisanin arabiyin mubin kuma wannan littafi mun saukar da shi bilisanin da harshe arabiyin na larabci mubinin mai kuma bayani da wannan yare da su saukar da shi shi wannan qur'ani kamar yadda ake faɗin cewa kamar irin su annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi isma'il suna daga cikin wanda suka yi magana da wannan yare na larabci su ma a cikin annabawa amma dai littafin da aka saukar da shi na alqur'ani shi ma bilisanin ne arabiyyin mubin yayi alhamdulillah ko tambaya to sun to ku yi amfani da wannan ya karba
shi da mai kai na tafiya a hanya sai ya da masu ɓace su ba ɓace wa kuɗi ne da baya shi ne a zartarsa sai sake nemo wani kuɗi ya kai musu ko kuma wani ya kai kuɗi ya yi
so ita zakka idan mutum ya riga ya fitar da ita ta zama ba tasa ba ta zama ta masu shi su ne mutum takwas da Allah ya zayyana ya ce a ba su inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin inna masadaqatu lil mu'minina fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله سو da takwas Allah ya ce a ba su to idan ka fitar in ta shiga hannunsu zakka ta yi in ba ta shiga hannunsu ba baka miƙa musu kayansu kenan dole wannan ya zama tsautsayi ya shigo kenan sai a nema musu haƙƙinsu sai a ba su tunda ba ta shiga hannunsu ba inda ta shiga hannunsu ne daman kayansu ne ka ba su kenan amma in baka ba su ba ai ta shiga ta makale kenan ko kai ba taka bace kuma ta zama ba tasu ba wannan ya zama wani jarrabawa ne ya shigo sai a nemi migdarinta gwargwadonta sai a miƙa masu kaya kayansu والله اعلم. ita zakkan fidda kai zakka ce wadda take sunna wajiba wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zayyana mana ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takan wajaba ga dukkan ɗa musulmi baligi ne ko ba baligi ba ma'ana yaro ne ko babba inda musulmi ne ɗa ne babba ne ko karami a in na fahimci bayanin dai shine ita zakkar da kai ta kowa ne ga musulmi wanda yake da musulmi ko baligi ko ba baligi ba za a fitar masa ko wanda aka aiba misali yau yau ya zo duniya gobe za a yi da kai za a sa da shi za a sa da shi kuma ana so damu a fitar da ita ma son samu kafin ainihin a yi sallan idi ne shine ka'idanta kuma ana iya bayarwa ma kafin kwana biyu ko da idi sallan idi din saboda damun hikimanta shi addinin musulunci addini ne mai lura da rayuwar dan adam mai kokarin ba wa kowane dan adam dama ne a rayuwa to akan bayar ne ga wadda bayi da abinci ga al'ummar musulmi za su yi hidima ta sallah to kar ya zamto a zo hidiman nan ta sallah ya zama musulmi ya wayi gari ba abin da zai ci to kaga kenan ba a yi da shi ba shine aka wajabta ta ga al'ummar musulmi ya zama su tabbatar kowane lungu da sako inda wanda ba yi da shi a kokari a bashi saboda kar a yi sallan nan wani ba ya da abin da zai ci shi yasa ma kuma malamai suka fi so abincin da za ka ci ka yi na sallan ka yi fidda kai da shi ka ba wa ɗan uwanka musulmi shi ma ya samu ya ci son samu haka aka fi so saboda lura da rayuwar ɗan adam da kuma girmama shi a cikin al'umma na gani alhamdulillah abin da mun faɗa daidai da kamar muladansa abin na to alhamdulillah yayanmu shek saidi sa shaban yana mana ban kwana Allah ya kaddara insha Allah zai tafi umra gobe alhamis muna taya shi murna muna taya kanmu murna Allah kuma ya kai mana shi lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya ya da iyalansa lafiya duk ibadar da za a yi kuma Allah ya sa ta zanto karɓaɓɓe ne abinda za mu ce masa dai la tamsana fi duwayo kada ka manta da mu a cikin addu'o'i duka a samu a cikin addu'o'i a isar mana da sako wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaisuwa da girmamawa da roƙon iri Allah ya dawo mana da lafiya a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ƙara mana kujerun su da yawa alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan alkhairi Allah amsa mana dukkan addu'o'in mu Allah biya mu bukatun mu zahiri mu badira asrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala al-Fatih lima sabaq nasu wa qul la ilaha illa anta astaghfiruka wa ala alihi wa sahbihi wa sallam